أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب إيمان الصفة المشبهة باسم الفاعل أنا تشيوى الصفة المشبهة باسم الفائل أنا شوى الصفة المشبهة باسم الفائل صفة وجه shigen ism fa'il amma kuma sukan bambanta da ism fa'il a wurare guda biyar wanda shi ibnu malik zai zo ya yi muku bayani a kansa shi yasa ake kiranta sifa wacce aka kamanta ta da ismul fa'il sifatu nustuhu sina jarru fa'ili ma'anan bihal musbihatu sma fa'ili ya ce wata sifa ce wacce abinda zai bambanta ta da ismul fa'il ustuhu sina jarru fa'ilin ma'anan biha zai yiwu a wannan sifa a yi jarrin fa'ili na ma'ana da ita wannan almushibihatu mafa'ili al wannan ita ce sifar da ake kiranta wacce take kamanni da ismul fa'il ko ka ce almusbihatu fa'ili sifar da take kamanni da ismul fa'il sifatu nustuhu sina jarru fa'ili ita ce sifa wacce zai yiwu fa'ili a fa'ili na ma'ana a masa jarra da ita saboda za ka ga idan ka ce ja'a zaidu za'a ja'a zaidu niljamilu wajuhu to za ka ga alwajuhu din fa'ili ne a ma'ana to zai yiwu kai masa jarra sabanin ismul fa'il a ismul fa'il idan ka ce zaidun daribun ahuhu ko zaidun katibun abuhu ba zai yiwu kai idafan ismul fa'il zuwa fa'ilinsa ba ba zai yiwu ka ce zaidun daribu akhihi daribu akhihi saboda ba haka ake nufi ba abinda ake nufi shi zaidun dan uwansa shi ne mai duka to da zarar ka yi idafan ismul fa'il zuwa gare shi shi zaidun zai zama shi ne mai duka haka ne idan ka ce zaidun katibun abuhu kana nufin zaidu babansa marubuci ne amma idan ka ce zaidun katibu abihi to kana nufin zaidu din katibin babansa ne alhali ba haka ake nufi ba ana nufin baban nashi shine katibi ba shi ba amma ismul fa'il zai yiwu a kai idafan a fa'ili na ma'ana zuwa ga a kai jarran fa'ili na ma'ana to wannan yana ɗaya daga cikin wuraren da a ismul fa'il da kuma a sifatul mushbihatu suma fa'il suka zo suka bambanta misali za ka iya cewa ja'a zaidu lil jamilu wajihihi kamar yadda zai zo bayaninsa ko ra'aitu zaidanil jamila wajihihi ko ka ce ra'aitu rajulan jamila wajihihi duk zai yiwu kamar yadda bayani zai zo cikin misalai talatin da shida kenan da wannan ismul fa'il da wannan sifa mai kama da ita suke bambanta ba zai yiwu a ismul fa'il kai idafan ismul fa'il zuwa fa'ilinsa ba amma a nan zai yiwu وصوغها من لازم لحاضري كطاهر القلب جميل كجميل الظاهري yana daga cikin abubuwan da yake bambanta ismul fa'il da kuma wannan sifa ita wannan sifa din ana kago ta ne min lazimi daga fi'ili lazimi saɓanin ismul fa'il din da ake ɗauko shi daga ismi muta'addi misali za ka ce tahurar kalbu tahura din ismi ne fi'ili ne fi'ili ne wanda yake lazimi sai ka ce tahirul kalbi hakanan jamula, jamula zaidun an ɗauko shi ne daga fi'ili lazimi sai ka ce sai ka ce jamilun jamilun to saboda haka a shi ne ma'ana wasauguha min lazimin ana kagota ne daga fi'ili lazimi ba muta'addi ba amma ismul fa'il idan ka ce daribun ka dauko shi daga daraba zaidun amran wanda fi'ili ne muta'addi ko sharibun ka dauko daga shariba zaidun ma'an fi'ili ne muta'addi wannan wuri na biyu kenan wanda a ism fa'il da wannan sifa suka bambanta wuri na uku kuma da ya ce lihadiri ita wannan sifa koyaushe tana zuwa da ma'ana na yanzu ne ma'ana ba ta ba da ma'anan dazu madi ko an jima mustaqbil saɓanin ism fa'il tana zuwa da waɗannan ma'anoni guda uku idan ka ce ja a zaidun da za ka ce ja a zaidun daribun lil'ana to daribun ɗin ya zama da ma'anan hadiri in ka ce ja a zaidun daribun amsi ya zo da ma'ana na madi to saboda haka zai zo da ma'anan yanzu zai zo da ma'ana na madi sannan zai zo da ma'ana na mustaqbal in kace ja'a zaidun daribun gadan duk a babin ismul fa'il da imalinsa an riga an yi bayani a kansa sannan wuri na hudu da ismul fa'il da sifa suke bambanta a misalan da ya kawo ka tahiril kalbi jamili zahiri in ka ce tahirul kalbi tahir din sifa ce mushbiha ko sifa ce mushabbaha in ka ce jamil hakanan jamilu din sifa ce mushabbaha ko wannan su ba ismul fa'il bane dalili tahir din an dauko daga tahura fi'ili wanda yake lazimi haka jamil an ɗauko daga jamula wanda fi'ili ne wanda yake lazimi fi'ili ne lazimi a wayannan misalai guda biyu za mu fahimta a wannan sifa jerin jerin harufansa da wasalinsa yakan iya zuwa da daidai da filin mudari kuma yakan iya zuwa ba daidai da filin mudari ba in ka ce tahirun kaman ka ce ya taharu ne kaman ka ce ya taharu in ka ce ya taharu za ka ga fataha ne da sukun sai fataha da damma ma'ana wasali ne sai sukun ya zo baya bayansa kuma wasali guda biyu haka ne in ka ce tahir za ka ga wasali ne sai alif ya zo mai sukuni sai kuma wasali guda biyu tahirun ya zo to wannan shine yawancin ismul fa'il ko yaushe haka yake zuwa amma kuma wannan sifa mushabbaha to ba ko yaushe bane saboda idan ka ce jamilun sifa ce mushabbaha amma za ka ga haraka guda biyu ne suka zo sai sukun da haraka to saboda haka idan ismul fa'il idan sifa mushabbaha bismil fa'il ta kasance ba sulasi ba ne ba a sulasi aka ɗauko ba to wannan zai wahala ya zo ba tare da daidai da wasali da sukunin filin mudari'i ba amma idan sifa mushabbaha aka ɗauko daga fi'ili sulasi to yakan iya zuwa daidai da jerin filin mudari'i yakan iya zuwa kuma ba daidai da jerin filin mudari'i ba misali don ka ce mustaqim in ka ce mustaqimun mustaqim to za ka ga ya zo daidai da yastaqim yastaqim yastaqim kamar yadda tahir ya zo daidai da ya to saboda haka wannan zai iya zamo ɗaya daga cikin bambance-bambance tsakanin ismul fa'il da asifa mushabbaha ma'ana ismul fa'il ko yaushe yakan iya zuwa harakansa da sukuninsa jerin irin na fi'il mudari'i amma wannan sifa ba ko yaushe wuta ne shi ma yana zuwa kaman jerin fi'il mudari'i sannan kuma yana zuwa ba jerin filin mudari ba sannan idan wannan sifa ɗin an ɗauko ta ne daga sulasi to yawanci ma baya zuwa da jerin filin mudari amma idan aka ɗauko shi daga ruba'i ko kumasi ko sudasi to wannan ne yawanci yake zuwa ko koyaushe yakan zuwa da jerin fi'il mudari abinda muke nufi da jeri wasalin fili mudari da sukun dinsa to shi ake nufi idan ka ce yadribu yadribu yansuru yaftahu yakrumu yafrahu to duk zaka ga jerin wasalin da sukunin ɗaya ne wasali na da sukun sai a bayan aka samu wasali guda biyu kuma idan aka ce wasali ana nufin kowanne ne ko fataha ko kasara ko zamma to wannan shine wuri na hudu kenan da ya bambanta tsakanin sifa mushabbaha da ismul fa'il wa amalu ismi fa'ilil mu'adda laha alal hajji alladhi kad hudda ya ce irin aikin da ismul fa'il muta'addi yake yi to laha irin wannan aiki to ita ma wannan sifa tana da shi alal haddin da zai karhudda a bisa iyaka wanda aka iyakance a can babin imal na ismul fa'il ma'ana ismul fa'il baya yin aiki irin na filinsa sai da sharudda yadda muka karanta a baya inda ibn mali yake cewa ka fi'ili hismu fa'ilin fil amali in kana an mudihi bi ma'zali wa wali yastifhaman aw harfa nida aw nafiya nauja sifatan aw musnada wayannan sharudan da muka karanta din to shi ma anan sifa mushabbaha to ba za ta yi aiki irin da filinta ba sai ta cike waɗannan sharuɗa amma waɗannan sharuɗan ba ana nufi dukansu ne su haɗu kafin sifar ta yi aiki ba kamar yadda a babin ismul fa'il ma ba ana nufin waɗannan sharuɗan gaba ɗaya sai sun haɗu gaba ɗaya ismul fa'il yake aiki irin na filinsa idan aka samu ɗaya kawai cikin cikin wayannan sharuɗa sannan ismul fa'il din ya kasance baya dauke da ma'ana na madi imma yana ɗauke da ma'ana na hadiri yanzu ko ma'ana na mustaqbal mai zuwa a wannan lokaci ismul fa'il zai yi aiki sannan kuma shi anan kuma shi ma a wayancan sharuɗan in aka samu ɗaya a ciki wannan sifa ɗin za ta zo ta yi aiki irin na fi'ilinta wani abu daban kuma bayan wayancan abubuwa guda hudu abu na biyar da yake bambanta wannan sifa da ismul fa'il shine ya ce wa sabqu ma ta'malu fihi mujtanab wa kaunuhu za sababiyatin wajab ya ce wa sabqu ma ta'malu fihi mujtanab a wannan babi na sifa mushabbaha a ma'amulin wannan sifa shi yake nufi da mata amalu fihi to ba zai zo farko ba ma'ana rigayan ma'amulin wannan sifa abinda wannan sifa take mishi aiki mujtana wato a dole a nisanta kar a yadda a kawo ma'amulinta a farko sai dai ko jaru wa majurur ne da zarfu abubuwan da dama sau tari ana jawwaza su a wuraren da wasansu ba sa zamanto ja'iza misali a babin ismul fa'il za ka ce zaidan ana daribun ko zaidan ana daribuhu zaidan din sai ka gabatar da shi ma'amuli ne na ismul fa'il amma a nan ba zai yiwu ka ce wajihan wajiha ja'a zaidunil wajihal jamilu ba zai yiwu ba ja'a zaidu nilwajiha aljamilu ko ja'a zaidu nilwajihu aljamil ba zai yi ka gabatar da ma'amulin akan amilinsa sifa mushabbaha ba kenan wannan in ka lura za ka ga wani abu ne na biyar da ya bambanta sifa da kuma ismul fa'il abu na shida wa kaunuhu za sababiyyacin wajab kuma kasancewarsa ya zamanto sababi ne yana nufin ma'amulin mata amalu fihi din shi yake nufi da wa kaunuhu ma'amulin sifa mushabbaha to sharadi ne ya kasance za sababiya abinda ake nufi da mai sababi a samu damiri wanda zai koma kansa kamar yadda babin nas akwai annatu sababi dole ne annatu sababi a samu damiri da zai koma misali annat zaka ce ja'a zaidu ja'a zaidun karimu abuhu ko ja'a zaidun karimatu ummuhu yadda damiri yakan komawa zuwa kan zaidu a annatu sababi to shi ma ma'amulin wannan babi a samu a samu damiri ya koma kan amilinsa a kamar yadda yake a babin nar misali zaka ce ja'a zaidun alhasanu wajhuhu ko ka ce ja'a zaidun alhasanu alwajhi wannan damirin ya kasance imma zahiri wa imma ya kasance da takdiri idan ka ce ja'a zaidunil hassan wajuhu damirin ya fito ya fito karara sannan idan ka ce ja'a zaidun hassanul wajihi to nan ma damirin ya fito a takdiri saboda asalinsa hasanun wajuhuhu ne sai aka cire damirin sai aka kawo al aka zo aka sa aka ce hasanul waje wannan shine ma'ana wa kaunuhu za sababiyatin wajab wannan zaɗin a suhuba ce ma'ana zace wacce ta zo bi ma'ana sahib ai wa kaunuhu sahiba sababiyatin wajaba a nan dole ne shi ma'amulin ya kasance sababi ne wayannan abubuwa su ne suke bambance tsakanin ismul fa'il da kuma asifatul mushabbaha da wannan ismul fa'il din shi ne ya kawo ma irabin ismul fa'il din a ibn malik ya zo ya tattare waje shi guda talatin da shida daga a cikin waɗannan baituka guda uku a takaice za mu yi bayanin su saboda bayani idan yi yawa mai karatu ba zai iya ganewa ba ya ce farfa biha wansib wa jurra da wannan sifa ɗin ka yi rufu'a ka yi rufu'an ma'amuli ma'amulin ya zamanto fa'ili ko kuma mai kama da fa'ili wansib sannan da wannan sifa ka yi nasaba nasaba ma'amudin da ka yi mishi nasaba a nan kuma zai zo ya zamo ashabihu bil maf'ul abu ne wanda ya kama da ismul ya kama da maf'ulun bi amma ba kai tsaye maf'ulun bi bane wa jurra sannan kuma kai mishi jarra kaga wayannan abubuwa ne guda uku yace ma'al shi amilin ya kasance yana tare da al lokacin da kake rufu'a kake rufu'a da ita ko kake nasaba ko kake jarra wa duna al sannan amilin zai yiwu ya kasance babu al tattare da shi ma al din kamar ka ce ja'a zaidunil hasanu wajhuhu wa duna al din kuma kamar ka ce ra'aitu rajulan rajulan hasanan wajuhu hasanan wajuhu ko kuma ka ce hasanal wajihi abinda ake nufi da ma'al din a nan amilin amili tare da al shine alhassanu ko ka ce aljamilu amini wanda babu al kamar ka ce hasanun ka ce jamilun to kaga anan ya kawo ma anwa irab guda uku nan farfa biya wansi wa jurra yana nufin rufuwa da nasaba da jarran kowannen su wannan sifa din idan tana da al tana yin su wannan sifa din idan kuma ba ta da al kuma tana yin su sannan kuma sai ya kawo ma bayani akan ma'amuli saboda akwai aiki a irabi akwai amili akwai ma'amuli aiki din shine kamar rufu'a da nasaba da jarra amili kuma kaman wannan sifa da ake magana a kanta mai al da kuma wacce ake magana a kanta marar al to shi kuma ma'amulin to ma'amulin satin zai zo ya kasance a nau'i guda shida-shida ne a kowanne daga cikin ɓangarori biyu idan wannan sifa ta kasance tare da al ta akwai ma'amuli guda shida idan wannan sifa ta zo babu al tare da ita ta akwai ma'amuli nan ma guda shida wayannan ma'amuli guda shidan ibn mali ya kawo masu a dunkule na farko sai ce masuhuba'al masuhuba'al din mafulin bihi ne na wa'annan fi'ilai guda biyu farfa biha wansi wa jurra kamar ya ce farfa masuhuba'al biha wansi masuhuba'al wa jurra masuhuba'al abinda ake kiran shi da tanazu'i kenan to masubuwa al din yana nufin ma'amul din ya kasance akwai al tattare da shi kamar alwajuhu kenan alwajuhu wa mattasal wa mattasal biha abinda kuma yake haɗe da ita wannan sifa din abin da yake haɗe da ita wannan sifa ɗin har yanzu yana magana akan ma'amulin to kamar yadda ya zo tare da al to zai iya zuwa mudafan mudafan to anan da ya ce zai iya zuwa mudafin to zuwansa mudafin ɗin kala daban-daban har kala hudu ne amma anan ya kawo dunkule wannan hudun shine zai iya yin idafa mamulin zuwa al kamar misali ka ce wajuhul abi zai iya idafa zuwa damir kamar ka ce alhassan wajuhu zai iya idafa zuwa abin da yake da damiri kamar alhassanu wajuhu abi zai iya kuma idafa zuwa abin da ba shi da idafa kuma ba shi da al kamar ka ce alhassanu wajuhu abin kaga mudafan din nan da ibn mali ya faɗa abubuwa ne guda fudu a karkashi sannan kuma idan ka hada da wancan masuhu ba'al din ma'amuli mai al to zai zamanto abubuwa guda biyar ma'amuli na shida shine awon mujarradan da ya faɗa zai yi ya kasance ma'amulin ya kasance mujarradi ne ma'ana ba al tattare da shi ba ba yi idafa zuwa ga ba yi idafansa zuwa ga komai ba kuma ba al tattare da shi kamar ka ce ja'a ja'a zaidu ja'a zaidu nil hasan wajihin ko alhassan wajuhun ko wajihan kamar yadda bayanin zai zo to kenan nan idan ka lura bangaren a irabi abu guda uku da ka sani farfa biya wansi bujurra akwai arrafu akwai annasbu akwai jarru bangaren amidi kuma mun faɗa kala biyu ne akwai amidi mai al kaman alhassanu aljamilu akwai amidi marar al kaman hasanun kaman jamilun to karkashin amini wanda yake da aldin akwai ma'amuli guda shida wannan ma'amulin guda shidan akwai ma'amuli mai al kaman kace alwaju akwai ma'amuli marar al kaman ma'amuli mai idafa zuwa abin da yake da al shine wajuhul abi akwai mamuli mai idafa zuwa ga damiri wajuhu akwai mamuli mai idafa zuwa abin da yake da damiri wajuhu abihi akwai mamuli wanda aka mishi idafa zuwa ga nakira ma'ana zuwa abin da ba shi da damiri kuma ba shi da al sannan akwai wanda kuma mamuli wanda ba shi da al kuma ba shi da idafa to wayannan abubuwa guda shida to a duk lokacin da kowanne ka bashi rufu'a da nasaba da jarra to zai baka wajeji guda goma sha takwas kenan saboda uku so shida zai baka goma sha takwas wannan bangaren amili mai alkenan kaman alhassanu kaman aljamilu idan ka dawo bangaren amili marar alkuma kaman hassanun kaman jamilun to nan ma akwai ma'amulai guda shida wayancan wanda muka ambata ne ba wasu ba ne akwai alwajuhu mai al akwai wanda aka masa idafa da al wajuhul abi akwai wanda aka masa idafa zuwa damiri wajuhuhu akwai wanda aka masa idafa zuwa abin da yake da damiri wajuhu abihi akwai wanda aka masa idafa zuwa ga abin da ba shi da al kuma ba shi da ba shi da damiri ma'ana idafa zuwa ga nakira sannan kuma kaman wajuhu abin sannan kuma akwai mujarradi mujarradin to shi ne wanda kwata-kwata shi ba shi da al ba shi da idafa kuma wayannan su shidan waɗanda suke karkashin amili da kira marar al to kowanne za ka ba shi rufu'a da nasaba da sharra to su masu shida kowanne ɗaya ka bashi abubuwa guda uku to zai baka wajihi guda goma sha takwas ne wancan goma sha takwas da wannan sha takwas idan ka hada zai baka wajihi talatin da shida ne to wannan shi yake nufi da farfa biha wan sif wa jurra ma'al wa duna al masuhu ba'al wa matasal biha mudafan aw mujarradan wannan shi yake nufi da wannan wajen alamomin irabi guda uku farfa biha wansi bojirra wajen amili kala biyu ma'al da kuma waduna'al sannan wajen ma'amulai kuma kala guda shida shine masuhu ba'al wa mattasala biha mudafan wannan mudafan din karkashi zaka fitar da nau'i na idafa guda guda guda hudu kamar yadda muka bayyana dazu wajuhul abi wajuhu wajuhu abihi wajuhu abin sannan kuma sai mujarrar shine wanda ba shi da idafa ba shi da al to wayan abubuwa guda shidan kenan ya dungula su karkashin abubuwa guda uku masuhu ba'al da kuma mudafan da kuma mujarradan eh, mudafan din ne aka samu abubuwa guda hudu karkashi idan aka hada da masuhubal mai al sannan aka hada da mujarradi wanda ba shi da idafa ba shi da al to shine zai baka abubuwa guda shida wayannan guda biyun masuhubal da mujarradan da kuma hudun da suke karkashin mudafan da ya ambata to shine yace a cikin wajihi guda talatin da shida takwas karkashin amili mai al na goma sha takwas karkashin amili mai al goma sha takwas karkashin amili marar al din ya ce to akwai wajishi guda hudu waɗanda ba su halarta ba ba jayizi ba ne su ne ya faɗe su shi ne ce wala ta biha da wannan sifa mushabbaha karka ya jarra da ita ma'a'al in har amilin yana da al suman karka ya jarra ismi kamar ya ce wala ta biha isman ba ne karka kuskura ka yi jarra da ita ka yi jarran wani ismi da ita ma dama wannan sifa ɗin tana da al kama alhassanu kenan tana da al wannan sifa ɗin tana da al suman min an khala amma wannan ismin da kai aka hana ka ka masa jarra ɗin ya kasance ba shi da al wa min idafatin litaliha kuma wannan ismin kuma bayan ba shi da aldin kuma ba yi idafansa zuwa ga abin da yake da alba to wannan abu guda a sharuɗa guda biyun da ya faɗa shine na farko idan amilin yana da al ya ce to karka kuskura ma'amulinsa wanda ba al tare da shi ma'amulinsa wanda ba masa idafa zuwa abin da yake da al ba karka yadda waɗannan nau'o'i guda biyu karka yadda ka musu jarra to wayannan nau'o'in guda biyu din za ka same su a karkashin sharuɗan nan guda biyu za ka samu misalai guda hudu ne cikin misalai talatin da shida ɗin cewa ba su cika waɗannan sharuɗa guda biyu ba cewa cewa wala ta biha ma'al ɗin to da ya ce ma'al ɗin aminin ya kasance yana da al kaga kenan wannan wajihin da bai halitta ba za a same su ne karkashin amili mai al kenan tunda karkashin amili mai al ne aka hana wannan wannan jarra din da yake magana a kai kenan abun bai shafi bangaren amilin da ba shi da al ba ya shafi bangaren amili mai al ne tunda ya ce wala tajrur biha ma'a al ma'a al hamilin da yake da al karkai jarra da ita suman karkai jarra wani suna min alkhala wannan suna din babu al a tattare da ita ya kaɗaita babu altattare da ita wa min idafatin nitaliha sannan wannan suna ɗin kuma babu idafa zuwa ga abin da yake bin bayan al yake bin bayan al to shine zai baka wayannan misalai ne waɗanda suke a fudu na ƙarshe su ne amilin yana da al sannan kuma a cikinsu a mudafin ilai a majrur din wanda aka hana jarran ba al sannan kuma ba idafansa zuwa ga abin da yake bin bayan alba misalin ka ce ja'a zaidun alhassanul wajhu aka ce ja'a zaidun alhassanul wajha ja'a zaidun alhassanul wajhi ka ba shi rufu'a da nasaba da sharra wannan ja'izi ne kowanne zai dauka haka za ka ce ja'a zaidunil hasanu wajhul abi ja'a zaidunil hasanu wajhal abi ja'a zaidunil hasanu wajhil abi ka ba shi jarra kenan ka ba shi jarra to wannan ja'izi ne amma sauran misali ja'a zaidun ja'a zaidunil hasanu wajhuhu ja'a zaidunil hasanu wajhahu bai halitta kace ja'a zaidunil hasanu wajhihi ba saboda menene amilin akwai al ma'amulin kuma babu al kuma ba idafansa zuwa ga abin da yake da al ba haka ne idan ka ce ja'a zaidun hasanu wajhu abihi ja'a zaidun hasanu wajha abihi to bai halitta ka ce ja'a zaidun hasanu wajhi abihi ba saboda amilin akwai al sannan kuma ma'amulin babu al kuma ba idafansa zuwa ga abin da yake da al ba hakan za ka ce ja'a zaidunil hasanu wajhu abin ja'a zaidun hasanu wajha abin ba zai yiwu ka ce ja'a zaidun hasanu wajhi abin ba saboda rashin al da kuma rashin idafa zuwa abin da yake al hakan za ka ce ja'a zaidun hasanu wajhun ja'a zaidun al-hasan wajhan ba zai yi kace ja'a zaidun al-hasan wajhin ba wayannan misalai guda hudu na karshen to su wannan ba musu jarra sai dai ru'a da nasaba to saboda haka sauran wajhin na bangaren amili na kira su goma sha takwas nan duk bai cire jarransu ba bai cire jarran kowanne daga ciki ba na wannan ne mai aldin shi ne ya cire jarran waɗannan misalai guda guda hudu daga nan za ka gane misalai sha takwas na sifa mai al sha takwas na sifa marar al nan to misalai guda hudu cikin sha takwas ɗin sifa mai al to wannan ba ja'izi ba ne ba zai yi kai musu jarra ba to daga bisani za ka cire a wa'annan wajihi guda goma sha hudu a cikin goma sha takwas zai zama abin da zai rage zai zama goma sha hudu to wannan goma sha hudun ja'izi ne a amili mai al sannan a amili kuma marar al kuma goma sha takwas din gaba ɗaya ja'izi ne duk da wasu daga cikinsu akwai rauni na arabiya amma dai a ɗauka duka ja'izi ne in ka haɗa sha takwas da sha hudu zai zo ya baka talatin da biyu ne wannan talatin da biyu ɗin to su ne ja'izi shi yasa ya ce wa ma lam ya hulu ya ce wanda bai kaɗaita bai rasa wayannan abubuwan ba guda biyu bai rasa alba ismin da bai rasa alba sannan bai rasa idafa zuwa ga abin da yake da alba fahawa bil jawazi wusima haifa huwa wusima bil jawazi to wannan an ba shi alama ta ta halalta irabi ne ja'izi da wannan alama irabi ne wanda yake ja'izi to wannan kuwa su ne wajihi guda talatin da biyu wanda muka rigaya muka yi bayani a kai to saboda wannan babi babi ne wanda kasafai bakon nahu ko kuma wanda bai kware da nahu ba kasancewar ibnu malik ya dunkula wannan aujihi guda talatin da shida duka da sharuttansu duka a cikin baiti guda uku sai zamanto yana da wahalar fahimta hatta wasu shurra na alfiya idan suka zo wannan wajen ba sa tafsiri sai su hau abin sama-sama su wuce a cikin alfiyatu suyudi shi kuma gaba ɗaya waɗannan bayanin da muka yi na wajihi talatin da shida talatin da biyu ja'izi ne ya kawo su a alfiyarsa ta ilimin nahu a baituka guda biyu yake cewa farfa wa jurran sifiha ma alwala za alwaza idafatin wa ma khala wala ta jurra ma alma kad khala min alwa min mudafi ma alshamila in ka duba ma'anan ɗaya ne ma'anan guda ɗaya ne amma idan ka duba a baitin suyudi ya fi wuduhi wajen bayanin sharuɗan aujushi guda hudu waɗanda ba su halitta ba tun da cewa ya wala ta jurra ma'al makar hala min al wa min mudafi ma'al shamila ya ce inda sifatin tana tare da al kada kai jarran abin da sunan da ko ma'amulin da babu altattare da shi hakanan karka yi jarran ma'amulin da ba yi idafansa zuwa abin da yake dauke da alba duk dai ma'anan ɗaya ne amma shi din ya fito da abin fili wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh
a ta'ajjub shine salon nuna kayi mamakin abu salon nuna na kayi mamakin abu bi af'alan tibba da ma ta'ajjuba aw ji bi af'il qabla majrurin bi ba yace ka kawo af'ala ka furta ka furta af'ala an bi af'ala ba da ma amma bayan mana ka ce ma af'ala ta'ajjuban saboda nuna mamakin abu in ka ce ahsana kaga af'ala ne wazaninsa ba da ma sai ka kawo ma ka ce ma af ma ahsana to wannan shine zaka nuna kai mamakin abu in ka ce ma ahsana zaidan ma'anarsa shine ina mamakin kyan zaidu haka ma ahsana sama'a ina mamakin kyan sama ko ma ajimala ma ajimala shi ma zaidan ko ma ajimala hindan duka ɗaya ne to shi ne ya nuna mamaki mamakin abu ne auji bi af'il ko kuma ka zo da wazanin af'il kamar ahsin kin ahsin qabla majrurin bi ba kafin ka kawo ismi majruri misalin ka ce ahsin sai ka ce bi zaidin ko ajimil bi hindi wannan ma'anansu dai da ma ahsana zaidan da ma ajimala hindan duka ma'anansu dai ne kana mamakin abin ne ba tambaya ba ne asali ma wata yarinya tana makwabtan gidan sayin na ali a kufa radiyallahu ta'ala anhu wa karrama Allah wajhahu tana zuwa yarinyar tana wasa da jikokin sayin na ali yara kanana kun san maganar larabci kuma ya ƙare sai yarinyar karamar ta koyi larabci sosai shikenan wataran suna zaune da babanta ta kalli sama sai ta ga saman nan saman nan da taurari yanyayi sannan fararen taurari yanyayi dinnan suna nan a cikin launin gudu da ta daga kanta babanta din yana zaune sai ta ce ma ahsana sama'a ma ahsana sama'a shine babanta sai ya ce mata Allahu allazi khalaqaha sai ta ce masa ma zaka uridu ya abi shi ya dauka ta tambaya ne wanne abu ne ya sa saman yayi kyau shi kuma sai ce Allah da ya halicci saman ita ce shi ne ya gyara saman sai zaman ta zaman tuki sai ta ce a ni ba na ba haka nake nimi ba ina mamakin yadda yau sama take da kyau ne kawai ba batun wani tambaya a ciki ina mamakin yadda yau sama ta kyau ne kawai sai ya ji gunya sai ya kewaya ya je sai na ali ya ci kuna koya wa yaran abin da za su kunyata mu eh to haka idan mutum bai iya larabci ba zai faɗi sentence ibara ma'anan da shi yake nufi daban wanda ya iya larabci kuma abin da zai fahimta a wannan ma'anan daban ne to saboda haka ne ake bukatar hada ilimin nahawu da sarfu da ulumul balaga guda uku saboda arabiyar ta nuna yanzu abun larabawa duk inda jumla abun nan ya canju to ma'anansu daban-daban yanzu kama zaidun da zaidun kama ma ma'anansa daban zaidun ka'imun zaidun ka'imun da ka'imun zaidun ma ma'anansu daban-daban inna zaidan ka'iman da zaidun ka'im ka ka'imun ma daban ne ka sa inna ko inna zaidan la ka'im da kuma inna zaidan ka'imun ma daban ne ma'ana duk yadda kaga larabci kalmomin su daban ne to ma'anansu daban ne a ba kaga mu yanzu a gunmu in ka ce kama zaidun ka ce zaidun kayimu ta abu ɗaya ne ai zaidun kayimu kama zaidu za ka ce ɗaya ne to kamar wannan ne to saboda haka a babi ne na ta'ajjubi shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa asmi bihim wa absir kai arna a gobe kiyama da ji suke nana kai mamakin yadda suke ji suke fahimta a lahira ka yi mamakin yadda suke da gani a lahira shi ne asiri bihin wa abu ma'ana akasin yadda suke a duniya shi ne ta'ajjubi wajil wa af'alan sibannahu kama aufa khalilaina wa asdiq bihima abinda yake bin bayan af'ala din wannan ma ahsana da muka fada kai mishi nasaba saba kamar yadda ya gaya ma a baya abin da ya zo kafin af'il kuma ka mishi jarra za ka ce ahasin bi zaidi wannan kuma abin da ya zo bayan af'ala ka mishi nasaba ma ahasana zaidin ma ahasana zaidin kamar misalin da ya ma aufa khalilaina ma'anar wannan kuwa ina mamaki yadda masoyan masoyan namu guda biyun nan suke da cike alkawari wafa ina mamakin cika alkawarinsu taɓa neman su ba face za mu gan su daidai wannan lokaci wa asidik bi ma sannan kuma ina mamakin gaskiyansu ba su taɓa yin ƙarya ba duk salo ne na ban mamaki to shine yace wa hazfu ma minhu wa hazfu وحذف ما منه تعجب تستبع إن كان عند الحذف معناه يديه يتي وحذف وأن مفعول به مقدم واستبي حذف ما منه تعجبت كحلل تشري أبندا كيما ماكنسا وأن اسمي منصوب كما ما أحسن زيدا ko majruri ahsin bi zaidin dinnan shine ma minhu ta'ajjabta daga wanda abu shi kai mamaki kai wa mamakin to ka halalta cire shi amma in kana inda alhazifi in yayin wannan cirewan ma'anahu ya zai ma'anansa zai fito fili to a wannan lokaci ka ka halalta cire shi ma'anar wannan misali in kace ma ahsana zaidan to zaka iya cire zaidan din idan kace ahsin bi zaidin zaka iya cire bi zaidin din amma lokacin da kaga cire shi din ba zai sa mai saurara ya fahimci ta'ajjubi ba zai hana mai sauraro ya fahimci ta'ajjubi kake nufi ba kamar yadda wani mawakin su yake cewa yake cewa ara umma amrin dam'u haka tahaddara yace buka'an ala amrin wa ma kana asbara asalin sa wa ma kana asbaraha ko wa ma kana asbara umma amri to sai ya cire abin da yake mata mata amma minu ta'ajjabta din sai ya cire shi ce wa ma kana asbara wannan ja'izi ne wa fi kilal fi'ilaini qidman lazima man utasarrufin bi hukum bi hukumin hutima fi'ilan nan guda biyu duka yana nufin af'ala da af'il din qidman lazima tunda tunda jimawa ma'ana tunda jimawa tunda cancan ma'ana ko kace da da'iman kowanne lokaci lazima man tasarrufin a hana su sarrafuwa ya lazamta a hana su sarrafuwa ya lazamta kamar yana magana kan ijima'in malaman nahau ne cewa ba su yadda wannan fi'ili ya sarrafu ba fi'ilan nan guda biyu ma'ana ko muzakkari ko mu'annasi ko jam'i ne kawai haka zaka faɗa misali zaka ce ma ahsana zaidan haka zaka ce ma ahsana hindan ba zai yi ka ce ma a hasanar hindan ba ka yi tasarrufinsa haka nan za ka ce ma a hasanar zaidaini haka ko ma a hasanar rijala ma'ana tasniya ne jam'i ne mu'annasi ne duk wannan ma a hasana ɗin da a hasin ɗin ba za su taɓa canjuwa ba shi ne ma'anan man'u tasarrufin ɗin bi hukumin hutima ya ce da wannan wannan da wani hukunci ne wanda ya zama tilas ya zamo tilas karka yadda ka sa wa fi'ilin af'ala alama ta ta'anisi ko alama ta ta tasmiya ko ta jami su idan nan gaba daya suna nan a yadda suke illa iyaka af'il din wasu suka ce shi ma din af'ala ne shi ma fi'il madi ne ya zo a lafazin fi'il amri kawai to kasancewa ya zo a lafazin filin amri ne aka hana kawo ma tattare da shi ba a cewa ma af'il bi zaidi ko ma ahsin au ma ajmil bi zaidi sai aka cire ma din saboda ya zo da lafazin da filin amri sai aka ce ahsin bi zaidi ko aka ce ajmil bi zaidi a shi ma suka ce asalinsa filin mabi ne wasu kuma min zi salasin surrifa ƙabili fadlin tamma gairi zintifa wa gairi zi wasfin yutahi ashala wa gairi salikin sabila fu'ila a nan ya kawo maka sharuɗa daban-daban guda bakwai na wa'annan fi'ilai guda biyu na ta'ajjubi duka a baici da ya kawo ya ce wasu kuma yana komawa zuwa ga fi'ilai ne in wafi kilar fi'ilai ne duk waɗannan fi'ilai guda biyun nan ka kago su ka ɗauko su min zi salasin daga fi'ili sulasi ba ruba'i ko kumasi ko sudasi ba sharadi na farko in ka ce ma ahsana zaidan ma ajmala zaidan kowanne ka ɗauko daga fi'ili sulasi hasuna da jamula ne ba zai yi misali ahsana ajmala fi ruba'i ka ɗauko wannan siga a tattare da shi ba to shi yasa ya ce wasu kuma min ji salasi surrifa kuma wannan wannan sulasin ya kasance mutasarrifi ne haka ce fi'ili mutasarrifi wanda yake da madi da mudari da amru ismul fa'il irin wannan banda fi'ilai sulasi wanda ba mutasarrifai ba irin su asa irin su laisa irin su bi'isa fi'ilai ne amma jamidai ba sa sarrafuwa duk filin da kara yana da mali ba shi da mudari ko yana da mudari ba shi da mali bai da daidai daga ciki to ba fi'ili ba ne mutasarrifi to ban da wannan kabili fadlin sannan fi'ilin kuma ya kasance yana ɗaukan fifiko akwai abin da kai za ka aikata ni zan aikata to amma duk ai abu ɗaya ne kawai akwai abin da kuma zai nuna tafawuti bambancin tsakanin to fi'ilin da zaka dauko ta'ajjubi ya kasance qabil fadlin yana ya zai yi a samu fifiko yanzu misali asara ko batawan abu aka ce wane kudin sa ya bata wane kudin sa ya bata haka duk ai ya bata ne in wannan dubu ashirin ne kudin sa ya bata wannan naira ɗaya ne ma duk amma a maganan batawa ne gaba daya ko a ce wane ya mutu wane ma ya mutu duk dai mutuwa ne da irin wannan ba zai kace misali ma amu wa tahu ba kai na yi mamaki mutuwar wani saboda mutuwa ko ma yaya ce dai kawai mutuwa ce dai to duk abin da ya kasance ba shi da ba qabil fadl bane ko ka ce ma afnahu daga faniya ko ma amu wa tahu daga mata ko ma afu wa tahu daga fata duk abubuwan da wanda ba su da ba su da tafaduli tsakanin to ba zai yi kai gina wannan siga guda biyu ba tamma da ya ce tamma din fi'ili ta fi'ilin da tamma siga ce abin nan na'ati ne na zi salasin din ya kawo surrifa a jumla ya kawo kabili fadlin a mufradi sannan ya kala kawo tamma a jumla duka ausaf ne sifofi ne nu'uti ne na zi salasin din ma'ana wannan fi'ili sulasi din ya kasance tam ne ba naqis bane idan aka ce fi'ili tam shine fi'ilin da yana wa kansa yake baya jinkuwa da kowa misali in kace daraba zaidun amran daraban nan yayi wa kansa aiki bai jinginu da wani abu ba in kace kana zaidun kana zaidun qa'iman kana din bai yi wa kansa aiki kashin kansa ba ya jinginu jikin mubtada da khabar ne sai ya yi aikin mubtada da khabar to kaga daban ne haka dinna wasu fi irin su kana wa akhawatuha kada wa akhawatuha zanna wa akhawatuha masu shiga mubtada da khabar su canja masu irabi wayannan dukan su filai ne nakisai amma a cikin su kamar da muka karanta a babin su akwai wanda yake zuwa nakisi akwai wanda yake zuwa tam a cikin su duk misali duk inda kaga kana bayan sa ismi marfu'i ya zo babu mansubi ya zama ta'ab ne haka sauran akhawatu kana misali fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna tumsuna tusbihuna din ya suna daga cikin akhawatu kana ai saboda mudari'i ne na amsa da asba a ce amsa zaidun maridan asba zaidun maridan to mudari'in wannan ne amma anan ya zamanto tam ne cikakke saboda tumsuna din waw din fa'ili ne na tums na amsa din tusbihuna waw din fa'ili ne na asbaha bazo sun yi aiki irin na kana wa akhawatuha haka misali wa in kanat wahidatun falahanisu a yadda muke karantawa qira'ata nafi ai wa in wujidat wahidatun in mace ɗaya aka samu babu maganin isim kana khabar kana babu jumhur suka karanta banda na biyu wa in kanat wahidatan ai wa in kanat bintu wahidatan alhamdulillah ya kasance kana din akwai isim da a jiki wahidatan din khabar kana ne irin wannan yawa ne irin su wa in taku hasanatan wa in taku hasanatun irin wannan to saboda haka kashadi fi'ilin ta'ajjubi af'ala ko af'il to ka gina su a fi'ili cikakku ba fi'ili na kisai masu bautawa mubtada da khabar ba bayan mubtada da khabar shine ghairi zintifa kuma ya kasance ba manfi bane ba a kore su ba misali na ce ma na ce abin nan na ce ma hasuna wajuhu zaidi ma din na kore na kore shi a wannan ma hasuna din ba zai dauko ma a hasana ba saboda fi'ilin korarre ne shi asalinsa ko misali ko misali ka ce abin nan ma jamudat hindu ma jamudat hindu ka zo ka gina a wannan jamudat din ka zo ka ce ma ajmala hindu ba zai yi ba saboda farko fi'ilin ka kore shi shine gairi zinci ba wa gairi zi wasfin yudahi ashhala haka nan yace kar ya zamo wannan fi'ilin yana da wasu yana da ismul fa'il wanda yake kama da ashhala ismul fa'il wanda yake kama da ashhala ma'ana ismul fa'il wanda yake kama da ashhala duk wani fi'ilin da kaga ismul fa'il dinsa zai zo ala wasu af'al to ba zai yi a gina a ta'ajjubi daga wannan fi'ilin ba misali zaka ce sawida zaidu ko sawida wajhu zaidi wa huwa aswad hagan wa huwa aswad haka wa huwa abyad ko khabira wa huwa akhtar ma'ana fi'ilin da wazanin wasfunsa ala wazni af'ala ne ba zai yi ka dauko ta'ajjubi daga wannan fi'ilin ba shine wa ghairi salikin sabila fu'ila sannan kada wannan fi'ilin ya zamo yana bin hanyar fu'ila hanyar fu'ila ma'ana kada ya zamo fu'ila din an ɗauko ta'ajjubin daga fi'ili mabniyun lil majhul misali duriba zaidu ba zai yi a wannan duriba din ka ɗauko ma adraba ba ko futiha babun ka ɗauko ma aftahahu ba ko aftihi bihi ba saboda menene ya zama fi'ili ne mabniyun lil majhul dole ne ya kasance fi'ili ne mabniyun lil ma'lum yace wa ghairi salikin sabila fu'ila anan yana nufi ai wa ghairi fu'ila ne yana so ne ya tura baiti mai je karshe wa ghairi fu'ila ma'ana kar ya zamo fi'ilin an dauko shi daga fi'ili majhuli kaman kamar kamar fu'ila ne وأشد دو أشد أو شبههما يخلفهما بعض الشروط أجمع yace duk waɗannan sharuɗa su bakon nan da muka ambata yace idan kana so ka yi ta'ajjudin wani wanda bai cike sharaɗin ba bai cike wannan sharaɗin ba kuma kana so ka yi ta'ajjudinsa ya ce to ka yi amfani da ashidid ko ka yi amfani da ashadda ashidid a wajen af'il ashadda a wajen ma'af'ala au shibuhu kuma ko kuma duk wani abin da kaga yana ma'ana da wannan misali a'azim bi zaid a'azim au ko kuma ma a'azama duk abin da zai baka ma'anan ta'ajjubi shine au shibuhu kuma ya kulufu ma ba da shuruɗi adima wayannan to su za su wakilci abinda ya rasa wasu daga cikin sharuɗa asalinsa ya kulufu ma adima ba da shuruɗi ne a shadda au ashidi kowannensu yana wakiltan abinda ya rasa wasu daga cikin sharuɗa yana wakiltansu misali hamira hamira aga wasifinsa ahamar ne in kana so ka abin nan ka yi ta'ajjubinsa to za ka yi amfani da ashadda misali ma ashadda ihimiraru ma ashadda ihimirarahu ko za ka ce ashidid bihi mirarihi shi yasa ya ce ma wa masdarul adimi ba'adu yantasu duk mazdarin wannan abin da aka rasa mishi wasu daga cikin sharuɗa to za a mishi nasaba ne shi ne ma a shadda ihimirarahu ihimirar ɗin shi ne mazdarin ihimarra ihimarra kumasi ne kumasi ba a mishi ta'ajjubi saboda sharaɗin ta'ajjubi ya zamo sulasi sai ka kawo mazdarin wannan kumasi ɗin sai ka hada shi da ma'ashadda da nasaba ma'ashadda ihimirarahu ko in ashidid ne zaka ce ashidid bihimirarihi shi yasa yace wa ba'd af'il jarruhu bil ba yaji in a bayan af'il ne to jarransa da ba zai zama to zai zama wajibi ne haka duk wani abin da sharaɗinsa bai cika ba ka kawo ma a shadda masdarin wannan abin sai ka bashi nasaba ka kawo ashidit masdarin wannan abin sai ka mishi jarra da ba wannan shine zaka yi ta'ajjubin duk wani abin da bai cike sharadinsa ba misali istakhraja istahsana istajma'a misali zaka ce ma ashadda istikhrajahu saboda sudasi ne ba a masa ta'ajjubi zaka ce wa ashidit bistikhrajihi ko ka ce ma a shadda ijtima'ahu wa ashidid bi ijtima'i saboda ijtima'in kuma su ne to haka za ka yi amfani da mu'amala da su wa bin nuduri hukum li ghairi ma zukir yace ka hukunta wani abin da aka ambatan nan duk abin da kaga ya saba wa waɗannan sharuɗan nan da aka shimfiɗa su bakwai ɗin nan ka hukunta mishi nuduri cewa kaɗan ne abu ne kawai yana zuwa ɗaya-ɗaya ko wasu lokuta wasu larabawa sukan bushi iska kawai su amma ba a kan hanya sak yake ba shi ne nuduri kenan kaɗai takan abu ɗaya-ɗaya kun abu wani lokaci ne kawai ake yin su wala taqis adallazi min usir kar ka yadda ka kiyasta kuma a bisa wanda aka rawaito in ka ga an rawaito ta'ajjubi bai cike sharuɗan da ka karanta ba karka kiyasta shi irinsa ɗin akan wasu kai ta yin ire-irensa kawai ka yi amfani da wanda aka rawaito ɗin shi kadai misali suna cewa misali iktasara kuma si ma ba ba ka kiyasta shi ba misali tunda an ji ma aksara larabawa suna fada kai kuma ka ce ma ajma'a ka ce ka ɗauko shi ne daga ijtama'a tunda su sun ɗauko ma aksarahu daga iktasara ba zai yi wannan ba kawai dai abin da ka ga sun yi amfani da shi ka yi amfani da shi ba za ka fada da abin da kiyasi ba shi yasa wala taqis alal ladhi min usir وفيل هذا الباب لن يقدم مأموره ووصله بملزما yace fi'ilin wannan babin da muke karantawa babin ta'ajjubi lan yuqaddama ma'muruhu alif din nan idlaqi ne ma'mulin sa baya kabata amma ahsana zaidan ba zai yi kace zaidan ma ahsana ba amma ahsana zaidan ma'asana kamar yadda a darabtu zaidan in ka ga dama za ka ce zaidan darabtu to a wannan babi ma'amulin baya baya kaddamuwa wa wasu rububi malzama ma da af'alan kuma dole ka hada su daya ba zai yiwu ka ce misali ma zaidan ahsana ma zaidan ahsana ka raba tsakanin madin da zaidan sai dai ka ce ma ahsana zaidan kamar da ba zai yi ka ce zaidan ma ahsana ba ba zai yi ka ce ma zaidan ahsana ba dole ma din da fi'ilin ka hada su a waje guda wa fasluhu bi zarfi naw bi harfi jar musta'malun yace raba tsakanin amma da zarfu ko harfi jarri musta'malun ana amfani da shi ba laraba suna raba tsakanin tsakanin da zarfu ko harfin jarri walkulfu fi za ka sakar amma akwai saɓani a kan wannan akwai saɓani mana su raba tsakanin da zarfu ko su raba da jarin wa majururu suna yin haka ana amfani da shi amma kuma shi akwai saɓani a wajen malaman nahawu za mu tsaya a nan